za ka ƙara wa mizaninka wani nauyi ubangiji allah ya ba mu sa'a zama kuma da alwala wannan abu ne kariya na musamman don ita alwalan baki ɗayanta idan ka yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan zunuban da suke ka gan shi da idonka idan aka wanke fiska zunubin suna zuba ne ƙarshen ruwan da ya ɗiga ko kuma da wanke fiska ɗin haka hannunka haka kafa kaga duk zunuban kan ka kana wanke su hankalinka a kwance amma fa he ka yi ta da ilimi ka san meye ne ita din amma in baka yi ta da ilimi ba baka san meye ita ba ka zo ka yi ta kawai yadda ka ga dama sakallahu khairan ka zo ka yi ta yadda ka ga dama to Allah ba zai baka ladan da ake faɗan ba kuma wannan tsaro da kariyan ba za ka same su ba saboda me ka yi ta ne kawai da ka baka san menene farillanta ba menene sunnanta menene mustahabbi ba kamar yadda muka wuce inda za mu tashi sabon darasi shine babu ko mu ce faslun nawaqibul wudu'i fasalin da zai magana akan warwarewar alwala tunda an riga an garanta maka me farilla mun karanta su kuma nan mene sunnoninta kuma mun karanta su mene mustahabbanta kuma mun karanta su sai aka ce abun nan wannan babin abun da zai karanta maka shine abun da zai warware ta ahadathun wa asbabun yace hadathi shine abun da ya fita a jikinka wa asbab da kuma sababin da ya sa alwalan ya warware to sai ya ɗauko maka yace fal ahadasu yace kaga abun da ya fita a jikinka wanda zai warware alwala albaulu ya ce fitsari walga'idu da bayan gida abin da ya sa ga'id asalin sunan shi azara shine sunan kashi kenan amma bayan gida ba haushe wai karka faɗi abun ai balarabe karka faɗi abun kai tsaye sai ya ce he ya ambaci sunan abun da sunan makewayin ga'id kenan Allah ya bamu da sauki warri haka iska wal maziyu ko maziyi walwabiyu ko wadiyi wannan su ne abun da suke me fita a jikin mutum wanda suke fita ta gaba da wanda suke fita ta baya duk ya lissafa maka duk wanda ya fita ɗaya a cikin wayannan in kana da alwala to ya warware wal, wal asbabu ya ce amma kaga sababi shine kamar sanadin kaza ne yasa alwalan ya warware annaumu saqilu ya ce bacci amma mai nauyi wal igma'u da farfadiya ko kuma dai mutum ya suma wasukuru da kayan maye abinda zai ɗauke hankali wal junun da hauka wayannan duka in dai hankali ya tafi to an gama abinda ake magana shine bai san abin da yake yi ba daga bai san abin da yake ba to ba shi da alwala to ai yana iya samun ƙari ma mutum yana musulmi ya yi ridda yanzu to in ya yi alwala sai ya sake alwala ɗin ya yi ridda yanzu sai ya ƙara dawa musulunci to in yana da alwala sai ya yi mai sai ya sake ta la ganar da mu wato inda matsalolin suke shine karatu in ka karanta kuma ka fahimta yanzu bacci da aka ce annawmu saqil da aka ce bacci mai nauyi in aka yi bacci mara nauyi fa sai aka ce ma yustahabbu an so a gare ka kai alwala me ne bacci wanda bayi da nauyi kana jin wanda yake zuwa kana jin wanda yake tafiya kana jin duhar gowar da ake a wajen shine baccin bai yi nauyi ba bacci kuma mai nauyi shine ka dan yi haka da kanka kawai kana daga kai sai kaga sahu na biyu na uku na hudu har na biyar ma sun cika a bayan ka baka sani ba to kaga yayi nauyi kenan don baka jin abin da ake yi ko da ba shi da tsayi in yayi nauyi to yana warware alwala akwai wanda kuma ba zai yi tsayi kuma amma me bai warware alwala ba saboda yayi tsayi kuma kana jin duk abin da ake gudanarwa Allah ya ganar da mu walƙublatu haka sumba in ji bahaushe ko walamsul mar'ati haka shafan jikin mace in da lazzata inda niyan jin daɗi kai an waje da ha ko ma ka samu jin daɗin ba da niyya ba wa masu zakari bi baɗinil kaffi da shafan azzakari da cikin tafin hannu au bi baɗinil asabi'i ko da cikin tafin yatsu guda biyu ne an raba ma hannun haka aka ce cikin tafin hannu daban cikin tafin yatsu daban shine duk shatin inda farin nan yake shine ciki inda ya zama baya shine shatin baki wanda ya juya ga wanda jikinsu da kwai baki sosai din Allah ya ganar da mu duk da cewa da kwai wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda wani suke dogara hujja da shi cewa ai an ce wani yanki ne daga jikinka dan yanzu kun ka taba hannunka sai ya zama to ka sake alwala to Imam Malik- wannan a malikiya bata- wannan hadisin ba cewa duk wanda ya taba dai azzakarinsa da cikin tafin hannu ko da cikin tafin yatsu to alwalarsa ta warware ita wannan hadisi ita bata dauka ba Allah ya ganar da mu ko masu tawilin ma sun yi karanci a cikin wannan wa man shakka fi hadathin haka ma wanda ya yi shakka a cikin hadasi wajaba alaihi alwudu ya zama wajibi ya alwala illa sai dai an ya kuna muwaswisan shi kan mai waswasi ya riga ya aure shi fala shaya alaihi to shi babu komai a kansa yanzu mutum ne shi duk abin da zai yi kawai yanzu yanzu fa yayi amma sai ya ga kaman bai yi ba to wa daman shedan ne yake me yake raban shi aksari in kaga shedan yana maka abu a sallah to yana maka abu to kari yake so kai kai abu sai ya ce ma baka yi ba don me don ka kara don me don ka ƙara yanzu da aka yi magana alwala ai alwala akwai ɗaɗɗaya ma idan kai inda ake wankewa ka wanke ɗaya ya yi alwalan inda akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwalan haka ibn abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala marratan marratan Allah ya ganar da mu kana neman ƙarin bayani ka duba sharhi abin uh, sunna da ka samu a ciki sannan kuma aka ce in kai bibbiyu alwala yayi in kai uku uku afdal inda ulama wanda ya fi a wurin malamai uku uku sai malikiya ta dauki mai uku din amma in kaga mutum yana yin daddaya a ba za ka ce masa a inda ya san me yake yi to ai ka- ya huta ko ga mutum yana alwala inda ake wankewa yana wanke bibbiyu to kar ka damu da cewa me inda ya san me yake yi ya huta mai cikawa uku karka ce wai ai uku ka saba a'a ba sabawa bane abun ilimi ne in baka da ilimin abu to sai kai shuru amma kana da eh to ka gane ai ya san me yake yi ne ya sa shi yayi haka ne Allah ya fahimtar da mu yace to me masu wasi ne ne yace masa to babu komai a kansa shi kan ya ce wa ransa yayi wajibu alaihi gasal zakari kullihi min almazi wajibi ne akan mutum ya wanke azzakarin shi daga farko zuwa ƙarshe saboda fitan mazi wala ya gasilul unsayaini ba zai wanke 'ya'yan marenansa ba wal maziyu in baka san meye maziyu ba sai ce huwa ma'un wani ruwa ne kharijun wanda yake fita inda shawati sugura a wurin karamar sha'awa kamar yaya sai ce bi tafakkurin da tunani ne au nazarin ko kallo ne wa gairihi ko wa makamancin wannan ina ji wancan satin kuma mun yi magana akan meye ne shi yaya kamansa yake da sauran abubuwa to da aka ce tafakkur tunani yana tunanin rayuwa da mace shine ya sa shi sha'awa ta shigo gare shi karama ita ta jawo masa kuma fitan mai maziyin ko me ko kallo ya dawwama wanda yake mai sha'awarta au gairihi ko makamancin wannan gairihi shine duk abin da zai jawo masa sha'awa ya zamanto ya fitar masa da maziyi shine ake nufi mani na iya fita amma shi ɗungurungum ne amma maziyi baya fita sai da me sai da sha'awa karama amma mani yana iya fita in mutum ya- yanzu aka zo aka tsorata shi ko mutum ya faɗo daga sama ko a kela mar ruwan zafi ko a tsinke shi da mari duk ana iya samun haka wanda in dai ba da jin daɗi ba ne ya fita wannan ba a masa wanka amma inda jin daɗi ne ya fita ana masa me ana masa wanka Allah ya ganar da mu faslun la ya hillu ligairi mutawaddi'in salatu ya ce to baya halatta ga wanda ba shi da alwala ya yi sallah wala tawafun haka ba zai yi dawafi ba wala masu nuskatin qur'ani ba zai shafi alqur'ani al'azim mai girma ba wala jildiha ba zai shafi fatan qur'anin ba ana magana wanda ake yin shi da fata kamar gidan qur'ani la biyadihi wa la bi'udin ba zai taba da hannunsa ba ba zai taba da sanda ba ko wani abun dauka ba wa nahwihi da makamantan wannan illal juz'u minha sai dai wani yanki daga cikin alqur'ani din almuta'allimi fihi ga mai neman sani a ina a cikin sa shi yana neman sani a cikin qur'an littafin ya zamanto to daukan ya zamanto ya ɗauka yanzu yana cikin karatunsa alwalarsa ta warware to ba- an ba shi daman ya ci gaba da karatunsa ba tare da ya sake wata alwala ba inda shi yana ta'ammuli da shi ne yau da gobe Allah ya karba mana wala walamsul lauhil qur'anil azim haka taba allon da aka rubuta ayoyin alqur'ani ala ghairi wudu'in a bisa rashin alwala illal muta'allimi fihi sai mai neman sani a cikin au muallimin yusahihuhu ko kuma malami da yake gyara muku karatu din to yana ta'ammuli da shi yanzu da an jima to wannan in yi alwalarsa sabarware ba sai ya sake tashi ya je ya yi wata ba ya ci gaba da mai ya ci gaba da karantaswan kamar haka to da aka yi maganan sai da alwala to yanzu alwalar ita ce wadda za ka yi ta sallah e afdal mafi magana kenan wadda take ta sallah wa rukisa sai aka samu saukin wani wayansu wayansu hadisai suka zo suka tabbata za ka iya ɗaukan qur'ani tare da tsarki tare kana da me da tsarki amma masabar malikiya tace sai da alwala ka ɗau cikakken alqur'ani amma juz'i za a iya ɗauka ba tare da me da alwala ba amma ba maganar tsarki ba tsarki kan dama tana nan intin Allah ya ganar da mu wasabiyu fi masil qur'ani to yaro karami fa gurin taba alqur'ani wasabiyu fi masil qur'ani yaro karami gurin ya taba alqur'ani kal kabir kaman babba ne wal ithmu amma laifin ala munawilihi lahu yana kan wanda ya kawo alqur'anin wajen ya taba wa man salla bi gairi wudu'in duk wanda ya salla ba tare da alwala ba amidan da gangan fa huwa kafirun to kafiri ne shi wa iyadu billah Allah ya mana tsari to yanzu ba fa wai maganan ma da ake yi yanzu ba ana faɗan dokokin yadda za ka yi alwalar yadda za ta yi har sallar ta karɓu ba to wani ɗungurungum sallar ne ma baya yi kuma ya balaga fa sallar ne gaba ɗaya baya yi to yanzu idan mutum aka ce baya sallah gaba ɗaya kuma musulmi ne ya ce to sai malamai suka yayyanke maganar gaba ɗaya suka tara ta kamar haka za a ce da shi wani ka yi sallah ga tsarin ya kasance shi bai ce ba wajiba ba ce ya ce wajiba ce amma dai bai yi ba sai aka ce to a ce da shi hukumar musulunci ta ce da shi wani ka yi sallah idan ya yi shi kenan ya tsallaka idan bai yi ba sai a jinkirta masa zuwa waƙatu sala akirul waƙatu sala ƙarshen lokacin sallan da aka bar magana yuqtaluhu za a kashe shi kufuran an kashe shi a matsayin kafiri wannan shine shari'a ya yadda wanda kuma ya ce a'a ita ba wajiba ba ce kwata-kwata ma yana inkarin me wajibcinsa to za a kashe shi ne kisan kafirci za a tada shi tare da su fir'auna da da mai da hamana da duwannan kafirai manyan tare da su ta dan kamar ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to ya za ka zo ka zauna a rayuwar gidan duniya kana ci kana sha ba za ka yi sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ahadu bainana wa bainahum as-sala yace alƙawari tsakaninmu da kafirai sallah wa man tarakaha faqad kafara duk wanda ya batta ya kafurta to ya ba za ka yi sallah ba kuma an ce musulmi ka ce na'am zai yiwu kaga ba zai yiwu ba dole dai ka sani cewa e ɗayan biyu ne ko ka yadda ka yi ibadan allah da iliminka yanzu to mutumin da aka ce fa bayi da ilimin yin sallan yake yi bata karɓu ba to ina wanda kuma shi bai yi ba kwata-kwata ya zaka da shi ashe wajibi ne a wurina wajibi na a wurinka mai mu gane cewa sallan nan idan aka barta haka kawai to mutum ya kafurta idan kuma kana yin ta ba ilimi to me ka je ka nemi iliminta sai ka yi ta karbu kaga ka huta kenan amma bai yiwuwa dan kana rayuwa cikin musulmi ana an sama sunan musulmai kuma kana rayuwa a haka din amma ba za ka yi ibadan Allah ba kuma kenan kai kar a ce maka hakan wai ba daidai bane ai ba zai yiwu ba in dai muna so mu zauna lafiya a duniya mu tashi lafiya a lahira soyayyen kenan a ce wane yi kaza wane kana yin kaza to ka bar yin kaza don me don kaza mu laifi ne Allah ya haramta ai ka ka huta to mutumin da bai san muhimmancin sallah ba me ne ma zai san muhimmancin su kuma ita ne fa kowane lokaci ake tunatar da kai a kira ka zo ka yi ka tafi an jima ka zo ka yi ka tafi an jima ai ta caji kowane lokaci da kowane lokaci sai baka san mahimmancin ta ba ita a wurinka ba ta da mahimmanci an gama cewa duk abin da kake nema na rayuwa sun fi wulakanta da wulakanta sallar da kai haka hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya ganar da mu dole ne wajibi idan har ana so a wanye da lafiya a duniyan nan to sallah don ita ne idan ka je lahiran kana kabarin ka tun daga kabari zaka dinga samun sauki na wanda za su dinga hira da kai kayi ibadan azhar lafiya kalau kayi la'asar lafiya kalau kayi mangariba kalau isha'i kalau asubahi la to shikenan su ne kuma abun zaman ka yau da gobe su ne za su dinga taya ka hira kuma har Allah ya kaddara a tashi a yi sakamako a bayar abin da za a bayar sai dai wani kuma fa yana jin wai kamar tashin nan yadda ka san hira ake masa a ce ba za ka gane ba sai itacen kabari ya danne ka to ai ka makara ka gane tun daga yanzu ka gyara don me don a waje ne ake gyara kayan shiga ruwa don ka shiga ruwa kan lokaci ya wuce maka Allah ka bamu da sauki yace wa huwa kafirun duk wanda yayi sallah ba tare da ma alwala ba wa huwa kafirun yace kafiri ne shi wa iyadu billah Allah ya mana tsari faslu yajibu al-ghusl min thalathati me ashiya'in yace wanka da ake yi na tsarki yana wajaba ne don abubuwa guda uku aljanabat yace janaba wal haidi ko haida wan nifasi ko nifasi janaba shine wanda ake me janaba ta same shi in an ce janaba shine ya, ya mani ya fita a gare shi ko bai fita a gare shi ba idan akwai dalilan da suka sa wankan ta kama shi in mun zo babin za mu yi magana wal haidu ko kuma haida shine jini na mata waɗanda suke yi ko wanda suke ƙarshen wata wata ko kuma waɗanda suke yi dai lokacin da Allah ya tsara musu yadda Allah ya ajiye matan gwargwado gwargwado wan nifas kuma ko jinin haihuwa wadda in an muka zo kan babin zamu yi magana in Allah da gwargwadon hali fal janabatu yace janaba kismani ta rabu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin janabar ita ce khurujul mani bilazzatin fitan mani da jin daɗi mu'tadatin kamar yadda aka saba bi ma'ana a al'adance kenan fi naumin a bacci ne au yaqazatin ko a farke bi jima'in shin da jima'i ne au gairihi ko ba da jima'i ba shi fitan maniyin yake ma wa hukunci alasa mun gane shi fitan maniyin kawai yake ma wa hukunci wasani yace na biyu kuma magibul hashafati fi farjin buyan kan azzakarin namiji kadai a farjin mace yana wajabta masa yin wanka walam yunzil ko da bai yi maniyi ba kuma yana bata aikin hajji kuma yana jawo a yanke wa mutum haddi a matsayin ya yi zina ko kuma me a jefe shi ko a daka shi in yana da mata a jefe shi in bai da mata kuma me sai ya zamanto an masa bulala ubangiji Allah ya ganar da mu wa marra fi manamihi to wanda ya gani a cikin baccinsa ka annahu yujami'u kaman yana saduwa da mace wallam ya khuruj minhu maniyun amma maniyi bai fita masa ba fala shay'a alaihi babu komai a kansa misali ya yi kwanta bacci sai ya mafarki amma kuma da ya tashi sai bai ga komai a jikinsa ba to shi kenan shi babu komai a kansa ko da a ce misali da rana mutum yana azumi sai ya zamanto ya yi mafarki da ya mafarki ya tashi ya ga ya ɓata jikinsa abinda zai yi wanka kadai kuma azuminsa tana nan ai ba shi ya jawo ba ba shi ya mai ba ba shi ya jawo ba waman waje da fi saubihi nan ne ko waman waje da fi saubihi wanda ya samu a tufansa maniyan ya bisan maniyi kuma bushashe la ya dari amma bai sani ba mata asabahu yaushe ne wannan abun ya same shi sai aka ce igita sala to yi wanka wa adama salla min akiri naumatihi ya dawo da sallan da ya yi ƙarshen baccinsa na mahafihi da ya yi da wannan tufa ɗin ya dawo da sallan da ya yi ne ƙarshen da ya yi da ita da wannan daga tashinsa shine ya yi sallah da wannan kayan to ya dawo da wannan sallar bayan me bayan ya yi wanka Allah ya ganar da mu to kaga yanzu me yanzu gashi na ana tsara wa mutum yadda zai rayu fa kafin ka tattaro hadisan da za su ka gina maka wannan aiki ne babba amma yanzu ɗan shekara sha bakwai ya rubuta ma littafin da ake ta fama a kayi shekararsa sha bakwai ba wannan ilimi da yake ciki kadai ai aiki ne babba hadisai masu nisa ne aksari ka zo ka yanzu mustahabban alwala da yi magana a can wanda satin can har wani bawan Allah yake tambaya cewa to yanzu taba ruwa a sake a kunnen nan shi kuma daga ina ne aka masaba malikiya ta same shi a ta ma'ilahu ma din nan me yasa hadisi ne fa mai nisa can bin umar ya- ya- abdullahi bin umar shine yo hadisin ya ce ga abin da babansa yake yi shi malikiya ta sa shi a matsayin mustahabbi an so ka yi in baka yi ba fa za a tuhume ka ne Ba za a tuhume ka ba. to ka duba dan shekara sha bakwai ya ma wannan aikin kai ka ce zama ya yi kenan shi kenan a rayuwa a gidansu haka kawai ya tashi si ya dinga zama har ya zo ya ma wannan littafin zai yi ne haka an yi aiki ya yi a kansa kowa ya sauke abin da Allah ya dora masa in Allah da sai ga ya amfani al'umma yanzu wanda kake ganin ana ta faman ba hallatsa da su dinnan wayansu jarrabawa ne wayansu kuma iyayen sun yi iyakacin iyawansu ne sun gagara kawai suka bar shi wayansu kuma me ba abin da iyayen suka yi barin suka yi kawai ya lalace Allah ya bamu da sauki faslu fara'idul gusli farillan wanka anniyatu na farko yace niyya inda shuru'i lokacin farawa niyya kuma mun juma ana ta magananta niyyan nan fa ba wani abu bane wanda zaka tsaya kana ta magana ko da bakinka ko wani abu a'a ai tun lokacin da kaga janaba ta kama ka to niyya ma ta bulli daga wannan lokacin me yasa saboda da ka tashi ka dau buta ai an san me zaka yi da ka ebo ruwa ai ba shayi zaka yi da ruwan ba ko shayi za ka yi da shi wanka za ka yi tunda za ka yi wanka to tun daga nan niyya ta kullu bayan ka zo za ka yi ta wani kuskus kuskus kuma kana ta wani faɗa ba ne Allah ya ganar da mu inda shuru'i wal fawru to abin da yake nufi da inda shuru'i a nan lokacin farawa shine ka gane ibada za ka yi ka gane wankan me ibada za ka yi shi da abin da yake nufi ka gane ibada za ka yi yanzu mutum a yana da dama in ana ruwan sama ma ya shiga ya ji shi ya jike jalabto in babu niyya fa wani gaba ne dama ake wankewa na jaraban ba su bane to amma kuma da ya shiga ruwan ko kuma ya fada kogi ko ya wani abu babu niyya to ai babu me bata yi ba kenan amma daga ya zambircewan ya gane ibada zai yi to shikenan an gane abin da ake nufi kenan shine abin da ake nufi niyyar kenan ibnu taymiya ya ce niyya ita ce abin da ya zama dole zaka yi shi ka san zaka yi abu to shine niyyanka kawai ka san zaka yi abu shine me niyya wal fawru da gaggautawa wadjalku da cuccudawa wal umumu da game jiki da ruwa fauru abin da ake nufi ba wai kai fata fata fata fata ki kare ba a'a ka bi kowane sassa kamar yadda ya zo ya dinka kwatanta ma wanke nan ka wanke nan ka wanke nan ka wanke nan shine abin da ake nufi ya zamanto ka yi shi daidai da daidai ba ka bar nan ya bushe sannan ka dawo ba wadjalku da cuccudawa wal umumu da game jiki da ruwa dole yanzu idan ka ka jika jikinka gaba daya sai ka bi kowane gashi ka bi kowane ina ne kuma jikinka kana kana me kana murzawa don kowane karkashin gashi akwai me akwai janaba abin da ake so ya zamanto an goge shi ai shari'a ne ta ce ai ba wani abu zaka gani ba yanzu kafirai waɗanda ba sa yin wankan janaban me me ka ji ya zo wucewa kusa da kai man ka ji warin da yake yi amma ba za ka ga komai a jikinsa ba sai wani kan ma ya fi ka fari ai amma me rafin bin shari'an kawai shine ya zama su- musu wannan illa haka ma kuma mutumin da bai iya ba shi din ma hakan zaka ji yana yi Allah ya ganar da mu wasu nanuhu sunnan wanka ɗin gasulul yadaini ilal ku'aini wanke hannu zuwa mai wuyan hannu kal wudu'i kaman da yadda ka san na alwala wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istinfaru da facewa wa ghasalu simakhil uznaini da mai wanke kofofin kunnuwan nan wa hiya thaqabatun in baka gane ba ce ita ce wata kofa a daki na tufin rasi wadda take shiga har cikin kayinka ba tsaya mata ruwa ake ba fa sai ka cika kanka da ruwa tam aka ce me za ka yi iya abin da ya sawwaka ne wanda iya hannunka yake iya tabawa kenan shari'a daman kake bi wa amma safahatul uzunaini amma fatun kunnuwan fa yajibu yana zama wajibi ghasalu zahiri ha wa batiniha a wanke cikinsa da wajensa wannan wajibi wa fada'iluhu mustahabban shi albidayatu bi gasali najasati farawa da wanke najasan summa zakari sa'annan mutum ya wanke al'auransa fa yanwi inda indahu yana mai niyya a lokacin to abin da ake nufi shine yana mai gane ibada yake a lokacin niyya tun farkon safiya ka gama ka- kana yin kayi niyyarta summa ada haka ne summa zakarihi summa a'da ilwudu'i sa'an nan mutum yayi a'da gaban alwala marratan marratan daddaya daddaya thumma a'ala jasadihi sa'an nan madaukakin jikinsa wa tathlisur ra'si da taslis shine kayin kan nan ka ukunta shi abin da ake nufi shine ya zama ya jike cakab da ruwa duk yawan gashinka ya zama kayin in an buga akwai ruwa cakab a cikinsa shine taslis yanzu ya maka hakan cewa yanzu in kai daya bai game ba za ka sake na biyu zai game in bai game ba na ukun zai game abin da yake nema dai ya cika ne tam da ruwa shine ake nufi wata kadimul shakil jasadil aiman kuma ka fara ta dama mustahabbi ka fara ta ina ta dama wata kalilul ma'i da karanta ruwa alal a'aba'i akan gabanka me ne yake nufi idan ka zo wankan duka akwai wanda za ka haɗa ta da alwala akwai wanda ba ta in baka so ka batta ba alwalan wannan abun da ka so ne sai ya ce maka to yanzu ɗauku kana da ruwan ka tsabtacecce kamar yadda aka faɗa ruwan tsabtacecce kamar yadda aka yi mai faɗa ruwan a ɗayan ukun nan ba abun da ya canza shi ba abun da ya canza shi sai ka zo shi ka fara farko sai ka wanke hannayenka hannun da za ka sa cikin ruwan su ka wanke su gefe in botiki ne ma in ma mene ka dan karkata shi yadda ruwan hannunka ba za ka tsunduma shi a ciki ba tukunna da farko sai ka wanke najasan da ya taba ka daga cibiyanka zuwa gwiwa sa'annan sai me sai azzakarinka in akwai fitsari sai ka yi in akwai wani sauran ruwa da ya rage zai iya fita ka yi tsarki ka gama in ka gama da nan shikenan to nan sai ka yi alwala marratan marratan ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya sai ka jinkirta kafa ba za ka wanke shi ba sai ka fara wankanka ka jika kayin nan cakab da ruwa mafi karanci sau uku ya cika da ruwa eh to sai ka fara gefenka na dama ta gaba ya je har ina ya je har ƙasa sai ka yi ina sai ka yi baya misulu zalika sai ka yi gefen hagu ma kaman haka to lokacin da ka kai shi ƙarshe to nan kuma sai ka wanke kafa da niyan ka cike alwalanka sun gama to shi kenan ka cika alwala daga nan ka fito za ka yi tafiya masallaci lafiya kalau da niyyar daman alwalan tana ciki ai to idan aka samu cewan za ka yi wankan ka ne haka ko kuma to kana cikin wankan bayan ka yi tsarkinka amma sai hannunka ya zo ya taɓa al'auranka kuma bayan ka cika alwalanka sai aka ce tamurru za ka dawo da ka shafa fiska ka shafa duk inda ake wankewa ka bi da hannunka da jiƙan shin ya ɗauke maka ya dawo ma da alwalanka kamar yadda kai farko da samun gane in kuma mai wanka wani a tabki ne ko bahon wanka na turawa ko wani a makamancin wannan in ya yi niyya ya wanke hannunsa gefe sannan kuma ya wanke abin nan najasar da yake jikinsa in ya yi niyya ya shiga cikin ruwan ba jikinsa ya jike duka ba to sai mammotsa duk inda hannunsa zai iya kaiwa inda hannunsa ba zai kai ba aka ce ya sa ko tawul ko wani abun da zai shafa gurin ya zamanto gashin ya abun nan sai dai ana bada shawara mutum in jikinsa akwai gumi to kar ya yadda ya sa ruwa a kansa lokacin da akwai gumi don akwai kofofin gashi a lokacin kowanne ya buɗe idan ruwa ya shiga cikin kayin nan za ka yi ta ciwon kayin da ba shi da magani Allah ya sauwaƙe Allah ya ba mu da sauƙi wa man nasiya lum'atan wanda ya manta wata lum'a an uduwan ko gaba guda lum'a shine abin da bai kai gaba guda ba an uduwan ko kuma gaba guda min gusulihi daga wankansa ba dara ila gasalihi ya sauri ya zo ya wanke hina tazakkurihi lokacin da ya tuna walau ba da shaharin ko da bayan wata guda ne ya tuna a wankansa na ran nan eh ina ji mutanen da ne ko ya ce kai yanzu abin da za ka yi da wannan yanzu nan kafin ya fita ma ya ce ya manta ana yin su ko saboda shugul ya mana yawa wa adama sallah yace amma fa ka gane wa adama sallah qablahu amma fa zai dawo da sallan da yayi kafin wankewan eh zai dawo da wannan sallolin wa in akarahu in kuma ya jinkirta ba da zikirhi bayan ya tuna sai ya jinkirta ko ya ci gaba da wani sabgansa batsalal gusulu wankan to ya ɓaci duka fa in kana fi a'da wudu'i amma in ya kasance a gaban alwala ne wa sadafahu gusulul wudu'i to alwalan da yayi bayan wankansa ta isar masa ajza'ahu ta isar masa ta cika masa wankansa kenan amma in ba a gurin da ake alwala bane to kaga alwala ta watsa wankan ya watse gaba ɗaya sai ya sake ta kenan Allah ganar da mu faslun rabewa la yahillu lil junubi dukuli masjidi baya halatta ga wanda akwai janaba a jikinsa ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ba zai karatun alqur'ani ba illa ayata sai dai aya ɗaya wa nahwi ha ko kuma makamanciyan haka litta'awizi shi ma zai yi ne don ta'awiz neman tsari don me don neman tsari don zai iya yiwa mutum yanzu jaraba ta same shi da daddare amma me amma ba da ikon ya yi wankan wannan iya iya kwanciya da janabansa sai lokacin kafin sallah ya shiga zai zo ya yi wankansa kuma wannan ana iya samun haka ana iya samun haka to wannan aka ce masa to yayi me yayi alwalar bacci dama abin da ake so farko in ka zo ka za ka kwanta bayan ka gama shirinka sai ka yi alwala ta bacci to wannan alwalar baccin ba ta karyewa don ba abin da yake karya ta ita kuma me yake karya ta wayan gari kamar mun gane Allah ya ganar da mu amma in ka yi ta daman dan akwai alwala guda bakwai waɗanda ake yin su ba sa karyewa sai don wannan yanzu dai ga ka samu ta alwalar bacci in dai ka yi alwala don bacci amma ba ta sallah ba ka yi alwala don bacci ba ta sallah amma wani sun ce a za ta yi sallah ka yi alwala don sallan janaza za ka yi yin farilla da ita aka ta cece ku ce amma mun gane in mun zo za mu yi magana in Allah da kayin wannan Allah ya ba mu ara mana lokaci to idan ka yi alwalan in ka yi wankan bi ma'ana in baka ma yi wanka ba kai ka zo ka kwanta kafin a kafin a ce alfijir ya keto ko kuma alfijir ya keto ne ma kai wankan don sallah to wannan kuma shi kenan kana cikin tsaro ayatan din da aka yi magana aya ɗaya ta awizi nan neman tsari ne ko kuma mai sama da haka to alwalar da kake ma daman dan neman mai dan neman tsari ne Allah ya ganar da mu shi yasa inda muke samun matsaloli ai komi an baka daman da za ka yi ka yi kaza za a tsare ka yi kaza dan lokacin da ka gaba kwanta kuma shikenan ka san me yake ta sintiri a kanka ne babu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka farka daga bacci ka me ka wanke hannunka kafin ka sa a cikin abun alwala saboda baka san aina ba ta da hannunka kan aina ya kwana ba waga ina ya kwana ka zo kana ta mimika hannu ka zo kawai ka ibi ruwa ka zunduma da bakinka ba zai yiwu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ibi ruwa ka sheka hancinka dan shedan yana kwana ne a cikin me zozon hancinkan nan ah to in ka ce yaya ne ya ce annabi ne ya faɗa kuma ba da za ka yi dai shuru ko sallallahu alaihi wasallam tunda shi ya faɗa ba da ka yi yayi ko sai shuru shi yasa in ka tashi in aka yi alwala to ka ga mai komai Allah ya ba mu da sauki fasilu o mun ba mu tsallaka ba ku to mun gama babin ba ku illa ayatan wa nahawiha ko li ta'awizi dan neman tsari wa nahawihi ko kuma makamancin haka din ta'awiz a nahawi din shine yanzu misali mutum yana janaba sai wani yana sallah gefensa ko kuma yana karatun qur'ani shi kafin ya ankara kawai ya bata aya kawai sai ya tada shi shine nahawi din Allah ya ganar da mu wala yajuzu liman la yaqdiru ala alal ma'il baridi baya halatta a wurin wanda ba shi da ikon taɓa ruwan sanyi an yi atiya zaujatahu da ya sadu da matarsa hatta ya idda al'alata har sai ya tattali kayan aiki al'alata shine ruwan da zai yi amfani da shi illa an ya hata lima sai da in mafarki yayi fala shay alaihi wannan kan babu komai a kansa ba wai babu wankan ba fa a'a wannan rashin daman yin amfani da ruwan shine babu komai in sallah ta zo gare shi bayi da halin taɓa ruwan sanyi sai yayi me sai yayi taimama sai yayi me sai yayi sallah shari'a ta gama ma komai fa yawa ta gama ma komai kawai abin da ya rage gare ka kabi ka huta masifar ita ce kar ka bar lokacin sallan ya fita kar ka bar sallan lokacin ya me ya fita yanzu ga ka da ruwa ga ka da komai amma alfijir sallah za ta koma ramako za ta koma me ramako yaushe ne sallah za ta koma ramako ta bar muktari ta bar daruri za ta koma mai za ta shiga ramako kenan ko za ta shiga ramako ga sallah za ta koma ramako amma kuma ga ruwan kana da shi da komai ba za ka samu daman yin wankan har kai sallah ba sai shari'a ta baka dama ta ce kai taimama kai sallan matukar za ka samu raka'a guda kafin fitowar rana in kaman asuba ai ka ka huta wannan kuma mangariba ne la'asar ne ta zo gare ka ga ta la'asar ga rana za ta faɗi rana tana faduwa ya ta koma ramako ko to yanzu in dai har zaka samu ɗaɗar raka'a guda to yi taimaman kar ka yi amfani da ruwan ka yi taimaman ka yi samu raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi ka samu sallar la'asar ɗin Allah ya ganar da mu Allah ya bamu da sauki kaga shari'a ya ma komai kai dai kawai babban matsalar bi ko kuma a ce ka karanta baka gane ba shine kawai wani lokaci a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam an karanta wa mutane akwai temama to amma shi bai fahimci temamar cewar na alwala ne kaɗai ba yanzu wankan janaba ya kama shi sai ya ce to ya san dai temama ana yin shi na me na alwala wanda zaka yi zaka shafi fiska da me da hannaye wani hadisin ya ce fiska da hannu da me a fiska da hannu zaka yi bugu daya ya ishe ka hannu da fiskan duka wannan ya ce a zaka yi bugu na biyu shine malikiya ta dauka zaka buga na farko kai shafi fiska ka buga na biyu don hannaye shine ina to sai shi bai fahimci haka ba sai ga janaba ta kama shi kuma gashi baya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kawai da ya cire riga da ya rinka birgimawa ya yi ta ko'ina ya dungura kawai he ya yi ce mama kenan mana na wankan janaba da ya dawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi gashi gashi gashi abin da ya faru kuma ga ya ce ayya ayya ishe ka kawai kai haka ka shafi fiskanka da hannaye shikenan an gama ba ko kafafa a ciki yanzu ba ka ga emergency ba ai lafiya kalau yanzu nan sai sallah kawai wani sai ya ce kai iyakanta kenan sai ga kaman bai alwala ba to dama ai ka'idar ta Allah ne ba shi yasa an ta maka yi alwalan ba sai ce ma to in akwai matsala ga taimama ka bugi ai matsala ce ta sa aka baka daman ko janaba ne jikinka yi taimama me ka buga ƙasa ka shafi fiskanka daga mafitar gashi zuwa nan da kunne kuma daga gefen kunnen nan zuwa wannan da hannu iya nan shikenan ka gama alwala ka gama taimamar idan kuma mai guda biyun kake yi bugawan farko farilla ne ka shafi fiska bugawa na biyu ka ɗauko daga nan ka kai ƙarshen hannu ka dawo da shi ka tsefe nan ka juyo da shi ka dawo ka tsefe wannan shi kenan ka yi mai guda biyu ɗaya farilla ɗaya sunna wanda malamai suna ta magana akan cewa a guda ɗaya wane ni ba duk ba shine dame ni ba babban damuwar shine ka gane cewa shari'a ibada kake yi kawai don kowa yana da me yana da hujjan da ya ɗauka ya riƙe Allah ya fahimtar da mu faslun fitta ya mumi ah shikenan ma ga mata maman ya baka yi faslun fitta ya mumi yace fasali zai ma magana akan me taimama to me ne taimama me taimama na'ibar alwala kamar a ce idan ba alwala to taimama ne aka yi ba za dai a yi sallah ɗazu aka ce wanda ya sallah bigairu wudu'in ba da alwala ba fa huwa me kafirun aka ce kafiri ne shi to yanzu sai aka ce ma to ga taimama in akwai matsalar alwala ba za ta yi ba to ga taimama kuma sai ka yi ta kai sallah shari'a kan duk komi bai maka bane sai ya ce maka wa ya tayammumul musafiru matafiyi fa yana yin taimama fi gairi ma'asiyatin amma banda tafiyan sabon Allah wal maribu lil faridati aw nafilati mara lafiya yana yin taimama don sallan farilla yana taimama don sallan nafila amma waye mara lafiya wa ya tayammamul hadiru sahihu lafiyayye zaunannen gida matsala tana iya samun shi yayi taimama amma lil faridati lil fara'idi don farilla kadai idza kafa khurujal waqtiha idan yaji tsoron fitan lokacin sallar kaga nan ne kawai mai lafiya zai buga kasa kamar yadda maganar da muka fara farko yanzu misali matafiyi gashi da ruwa amma ruwansa bare ishe shi ya sha sa'an nan ya yi alwala da shi ba to ya bar ruwansa ya yi temama ya riƙe ruwansa don sha don shan a wurin shari'a ya fi muhimmanci da ya alwalar ka duba alwala fa duk abin da take yi din nan amma aka ce mar ya bari ya sha rayuwar san ai shine shari'a take bi in ba rayuwar akan wa za ta je sai aka ce mutum yanzu kuma a yana tunanin yanzu ruwa ne amma yana ganin kamar a garin nan zai iya samun ruwa to shikenan sai aka ce ya jinkirtar da sallansa zuwa ƙarshen lokaci ko kuma zuwa tsakiyar lokaci ya isa garin in ya samu ruwan sai ya me sai ya alwala to idan ya je garin kuma bai samu ba sai ya ƙara tsammanin a gaba zai samu ke samu ba wani suka ce to ya bar ta har zuwa ƙarshen lokacin bukutari zaɓaɓɓen lokaci zaɓaɓɓen me lokaci yanzu tambaya lokacin sallan azahar bari mu fara da azahar ita lokacin sallan azahar kan meye ne muktarinta duk da muna da babin a gaba me muktarin sallan azhar muktari kana kallo nan tambaya ne ai me ne zababben lokaci na'am to daga nan zuwa yaushe take sauka ta je ina ko ta faɗi to la'asar fa to azhar ba aka ce ma ba to har rana za ta faɗi kuma yaya za a yi kenan eh eh tuno dai aka ce zaɓaɓɓen lokacin sallan azahar meye ne shi sai ce daga tsakiyar sama irin rana ta bar tsakiyar sama ta gauta daga ina daga tsakiyar sama ila akiril meye kama zuwa ƙarshen kama meye ne ƙarshen kama shine a ce inuwanka ya zama daidai da kai inuwanka ya kai me daidai da kai in inuwanka yanzu kai kafa biyar ne inuwanka ma ya kai kafa biyar to ƙarshen laruri kenan ai ƙarshen muktari kenan zaɓaɓɓen lokaci to laruri fa laruri zai fara daga wannan lokacin kuma har zuwa rana ta yi faratas la'asar shi kuma shi ne farkon lokacinsa kenan ƙarshen muktari na waye na zahar yanzu inuwanka yanzu kaddara mu ce inuwanka tana kaiwa daidai da tsawonka ƙarfe biyu da arba'in da biyar uku saura uku ne me uku saura to yanzu in a wannan lokacin ne kuma ukun tana ɗorawa a wannan lokacin zaɗaɗɗen lokacin da za ta yi azahar ta je ƙarshen wannan lokacin ukun sai ta ɗora har da kusan minti sha biyar yanzu daga wannan lokacin kuma tun da dago kake amfani da wannan lokacin kuma ce da ni ka ɗan tura ka ɗan la'asar kuma ta fara farkon lokacin ta kenan yanzu la'asar ɗin ƙarfe nawa ake yi uku da nawa eh to ai da arba'in ne a rubuce kai a sabon lokaci fa lokacin da yanzu take shiga uku ne da talatin da wani abu to talatin da hudu din nan shine yanzu a zahar ɗinka ƙarshen lokacin ta kenan na muktari laruri ya fara daga nan la'asar ta fara a farkon lokaci har rana ta yi fara tas lokacin in ka kalli rana ba za ta ɗauke ma idanu ba kuma ja bai shigo ta ba shine zababben lokacin la'asar ja yana shigo ta la'asar ya ƙare zababben lokaci har zuwa larurinta har zuwa gurubi shan rana tana faduwa ta koma ramako da azahar da la'asar sun koma me ramako wannan laruri da azahar da la'asar laruri suke ciki har rana ta yi kusan faduwa tana faduwa sun koma me ramako sun ban laruri shi yasa mata mai jinin haiza tilas ta gane cewa yanzu da jininta ya ɗauke a wannan lokacin larurinta zai iya ta samu raka'o'i biyar rana bata faɗi ba in ra ta samu raka'a biyar rana bata faɗi ba za ta yi azahar za ta yi la'asar kenan suna laruri in a'a za ta samu raka'a ɗaya ne kafin rana ya faɗi to la'asar kaɗai za ta biya sai ta yi zallar la'asar don lokacinta ya ƙare Allah ya ganar da mu dole sai an kiyaye wa'annan a kayi inda muna amfani da agogo za mu iya kidaya su da wannan amma mutanen daɗin fa ba da agogo bane suke yi su kan wannan zaɓin ne kai ka san suna da abubuwan amma yanzu shugul ya zo ya haɗa ka da kawai kawai yanzu kai mun yi magana da kai ka fita nan ka dawo ka manta an samu damuwa to isha'i mangariba fa rana tana faduwa lokacin ta zaɓaɓɓe ya zo dama ita ba ta da wani wasa ba ta da lokaci mai nauyi har zuwa shafa'i ɓuyan shafaƙin nan shine farkon isha'i shafaƙi me shafaƙi asalin shafaƙi da larabci shine janzali amma jan da yake fitowa na yamma bauɗin nan shine shafaƙi shafaƙin na ɓuya to isha'i ta fara daga nan ita kuma magariba tana mai laruri har zuwa dare kashi dare ɗaya na farko ka kasa kashi dare dare kan kashi nawa ne in ka kasa 24 awa sha biyu ne a yi ko 24 hours ka raba mun shi biyu ba zai zama sha biyu ba to sha biyu nan rana ta faɗi yanzu karfe nawa muke sallar magariba bakwai bakwai saura e to yanzu babu nawa ne a rubuta nan da talatin da shida to shi kenan ka ce mun karfe shida bakwai takwas tara da rabi ko kuma da arba'in shine zaɓaɓɓen lo shine kashi ɗayan farko na dare saboda me za ka yi ai hudu sau hudu sau nawa za ka yi hudu sau uku za ka yi shine sha biyu to yanzu kaga an ce ma shida bakwai takwas tara da rabi ko kuma da arba'in shine ne zaɓaɓɓen lokaci shine lokacin isha'i na farko kenan shine lokacin me zaɓaɓɓen lokacinsa har zuwa wannan lokacin fa kana cikin me zaɓaɓɓen lokacin sallar isha ne daga wannan lokacin kuma ka irga daga goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe nawa karfe ɗaya da rabi to yanzu kana tsakiyar dare ne kana ina tsakiyar dare daga karfe biyu uku hudu biyar ai su ba karfe nawa kake yi to wannan guntayen da ka ɗauko a can su za su cika maka su kenan lokacin ka ta ƙare in an ce tsakiyar dare daga karfe nawa tara da rabi ko tara da arba'in da arba'in zuwa karfe nawa zuwa karfe ɗaya da wani abu na ƙarshe fa daga wannan lokacin zuwa alfijir ya keto shikenan ka kasa daren gaba ɗaya to isha'i zaɓaɓɓen lokacinta tun daga ɓuyan shafaƙi har zuwa me har zuwa a ce ka kashi ɗayan dare na farko kaga karfe tara da wani abu kana zaɓaɓɓen lokaci to larurin su gaba ɗaya sun tafi zuwa yaushe larurin waɗannan sun tafi har zuwa alfijir ya keto alfijir in dai mace mai jini ne jininta ya ɗauke ta iya samun raka'a nawa raka'a biyar kafin alfijir ya keto to za ta yi mangariba za ta yi isha'i saboda laruri suke idan kuma a'a hudu za ta samu ko kuma ɗaya za ta iya samu to isha'i kaɗai za ta yi kaga akwai aiki ko babu yana kan maza yana kan waye to kaga idan matanka ta suna caccanja layi to shikenan kai za a tuma dai yawwa wanda ka gane da kyau Allah ya bamu da sauki dole ne wayannan suna cikin kanka na lokaci dole ne kuma ka zama kana fahimtar su amma idan har iyakanka kawai agogo ne to akwai aiki akwai zaka jejeji kuma a tsula ruwa agogon ka ya tsaya mu ga yadda za a yi Allah ya bamu da sauki ya namuki lil aka ce shi zai yi waye zaunannen gida lafiyayye zai yi sallah zai yi taimama don sallan farilla iza kafa kuruji wakaci ha idan ya ji tsoron fitan lokacinta wala ya tayammamul hadiru sahihu li nafilati amma fa zaunannen gida lafiyayye ba zai yi taimama don ya yi sallan nafila ba illa bare sallan me ba bare yi taimama yi sallan nafila ba har kawai ya ce bari buga kasa yi nafila a'a wala menene jumu'atin haka ba zai yi sallan juma'a ba wala janazatin kuma ba zai yi jana'iza ba illa sai dai iza ta ayyanat alaihimul jalazatu sai dai in jana'izan ta zama wajibi a kansa me ya wajibi wanda ya mutun ya ba da wasulcin wane ne zai mun sallah kuma ya zo ga jama'a sun zo tayam din da aka tsaye da sallah yayi kuma babu halin ruwa da zai samu a wannan area gun sai aka bashi dama ya ce ma ya buga kasa kawai ya miƙe ya ma mutane ya ma yayi sallan gawa shine ta ayyanat alaihimul janaza a nan gaban gawa Allah ya ganar da wa fara'idu tayammu farillan taimama din anniyatu na farko niyya wa sa'idu tsahiru da abin da zai bugan mai tsarki wa masahul wajahi da shafan fiska wa masahul yadaini ila ku'aini da shafan hannu zuwa wuyan hannu wa darbatil ardil ula da bugun ƙasa na farko wal fauru da gaggautawa ba gaggawan shafan ba fa jeran tashi ake nufi wa dukulil wakati sai kuma lokaci ya shiga a yi ita ba a yi a jira lokaci a'a ita emergency ne ai in an yi kawai fashe shikenan wattisaluhu bis salati daga yinta kuma sai sadar da ita da sallah yanzu idan ka yi ta ka tsaya neman wani abunka ka bar sabgar sallan to taimamar ta warware yanzu ka yi ta ka yi ta ne don rashin ruwa kana ka yi ta sai ka tuna a ga ruwanka ashe ma to shikenan ta warware wani suka ce to yanzu ya yi a taimamar yana cikin sallah sai ya tuna inda ruwansa take wani suka ce ta warware suka ce a'a ya ci gaba da sallarsa kawai bata warware ba Allah ya ganar da mu akwai aiki ko yanzu da aka yi maganar sa'id din nan ai an ce ma sa'idun ne ba fa sa'idu wannan ba fa ta sai ce ma wa sa'idu huwa turab yace abin da ake nufi da sa'id din nan shine turabu kasa wa qubu ko tubalin kasa wal hajar ko dutsi asalin dutsi wa salj ko garin kankara eh me yasa duk garin haka yake kawai su kasan su haka ne to don haka akan shi za a yi wal khabkhabu ko kuma tabo ko laka duk ɗaya ne wa nahwi zalika da makamantan wayannan halin kasar duka haka yake wala yajuzu bil jistil matsabuki baya halatta a yi shi akan jisti matsabuk abinda aka filaste shi mu mu ce filasta amma su abinda suke faɗa wannan lokacin abinda suke gogawa akan gini ya zuba da kala to ba a yi a yanzu akan katangan siminti sai dai katangan da aka yi ta da dutse na asali wannan ita ne ake akai duk abinda aka rufe shi daga dutse ko laka yanzu laka in tsagoron lakan ne ba a ɗora mata jar ƙasa an filaste ta ba za ta yi Allah ya ganar da mu a wannan masaba din wani kare zo ya mun aron masaba ya je mun kaza kaza yawwa wal hasiri haka ba za a yi akan taburma ba wal kashabi ba za a yi akan itace ba wal hashish haka ba za a yi akan ciyawa ba wani hawihi da makamantan wa'annan duk ba za a yi akan su ba saboda ciyawa a gargashin ta akwai ƙasa kenan tunda ta fito akwai ƙasa waru kisa lil maridi amma fa an yi rangwame ga marar lafiya fi ha'idil hajari a katangar da take na dutse ne wa ƙubu ko tubalin ƙasa ilam ya ji munawilan idan bai samu wanda zai kawo masa abun da zai yi taimamar da shi ba gairahu shi kaɗai ne ga lokaci kuma zai fita to an ba shi dama ya yi a jikin ginin da yake jikinsa amma a masaban malikiya ta ce sai ginin in dai da dutse aka yi shi sai ginin in babu wani abun da aka sa a jikinsa ko ta siminti ko wani abu duk ko kasar ne aka dafa ta aka yi wannan da ita ba za a yi ba Allah ya ganar da mu yawa kada na gaya ma karka dauko mu wata masaba ko wa sunanuhu sunnata tajdidu sa'id sabonta bugawa libada'ihi don sabonta shafawa misali ya bugu kasa na farko sa'annan sai ya ƙara bugu na biyu shine yake magana anan kamar na yi maganan wancan hadisi cewa idan ka buga ɗaya ka shafi fiskan ka shafi hannu wuyan hannu ya isar maka sai mai littafi ma sai maka lissafi sai ya ce maka farilla ne bugawa na farko ka shafi fiskanka da hannaye zuwa wuyan hannu kaga ka huta ai yawa in ka ga mai wancan ya ce ma bugu na biyun kaza kaza ya ce daman shi ma ai sunna ya ce maka kamar mun fahimta Allah ya bamu da sauki ya ce tajdidul mai sa'id li bada'ihi sabanta bugawan don me don farawa wa masahul ma baina aini wa mirfaqaini da shafan abun da yake daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu shine me shine zira'i wa tartibu da jeranta shafawan mustahabi jerantawan fara da fiska kafin me hannu ba wai ka fara da hannu kafin fiska ba kamar mun gane abun da yake nufi wa fadailuhu mustahabban shi taimaman at-tasmiyatu cewa bismillahi wa taqdimul yumna ala al-yusra da farawa da me dama kafin hagu wa taqdimuz zahiriz zira'i da farawa da zahirin zira'i shine nan ala batinihi kafin ciki wa muqaddimihi ala muakhirihi da farawa da farkon nan kafin nan yanzu da ka zo ka dauko daga nan kai haka maimakon ka fara daga nan kai haka fa sai ka fara daga nan kai haka mustahabbi ne ka bari ba wace mamun bata yi ba ta yi har sallan ma ta yi abinda ake ka bar mai ka bar mai ka bar mustahabbi Allah ya ganar da mu ya muke da lokaci ne a to shikenan lokaci ya zo ko to shikenan eh mun zo kuma wurin kwana insha Allah za mu bari anan sai in Allah ya nuna mana wani sati akwai mai tambaya daya ko biyu sai mu amsa kafin nan dan naga wani hannunsa tun ɗazu kamar rawa ma yake na'am kace na'am ya jibe na'am shine zai yi wanka zai wanke wajen kuma zai je ya yi wanka shikenan ya huta kamar ka gane ba za ka yi bs da ba sai ka yi wankan nan Allah ya bamu da sauki na'am akwai wani na'am a farko abin da ake so kenan saman jiki ya fara sai kayan na ya cika cakab da ruwa sannan duk wani abin da zai biyo baya ma ya biyo Allah ya ganar da mu na'am to shikenan ko ka ya ji tsoro ya fasa to Allah ya datar da mu abin da muka yi daidai Allah ya dora mana mizani abin da muka yi kuskure a ciki Allah ya yafe mana Allah ya mana mu fita fito ko nesa an yi daga